ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن أي شيء حرمه الإسلام فالواجب اجتنابه وعدم الاستهانة به قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء, وجاء ذا بعود حتى أنبذوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه أخرجه الإمام أحمد وصحه الألباني فالذنوب يحاسب عليها العبد حتى ولو كانت مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره معاشر المسلمين إن محقرات الذنوب هي التي يحتقرها فاعلها ويستهين بها فكل ذنب احتقره, احتقره مقترفه فهو داخل في هذا الحديث فانظر إلى نفسك يا عبد الله انظر إلى معاس استهنت بها فإنها إن اجتمعت وأخذت بها أهلكتك ما لم تبت إلى الله ما لم تبت إلى الله منها فإنه من نظر إلى عظمة الله تعالى لن يتجرى على مأسيته فما بال أقوام يتهاونون في السلاة وهو سائمون فلا يسلون مع الجماعة أو يؤخرونها حتى يخرج وقتها أو يتهاونون في المحرمات القولية وهم سائمون يكذبون ويغتابون وبغيرهم يسخرون اللعن على ألسنتهم أسهل ما يكون وهم كذلك همازون لمازون يؤذون بألسنتهم أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم ومن يعاشرهم ألا يعلمون أن كلامهم مكتوب عليهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أما سمعوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه الحديث أخرجه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم رب سائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب, سا ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أخرجه الشيخان أخرجه النسائي وابن ماجه فكن يا عبد الله خائفا من ذنبك غير مستهين به فإن الاستهانة بالذنوب من علامة الهلاك وكل وكلما صغر الذنب في عين فاعله عظم عند الله سبحانه وتعالى لما نزل الموت بمحمد بن المنكدر عليه رحمة الله بكى فقيل له ما يبكيك فقال والله ما أبكي لذنب أعلم أني قد أتيته ولكني أخاف أن أكون أذنبت ذنبا حسبته هينا حسبته حينا وهو عند الله عظيم عباد الله إذا كان العاصي لا يتألم لمعصيته إذا كان العاصي لا يتعلم لمعصية اقترفها ولا يضيق صدره منها فليتفقد قلبه قبل أن يموت عليه أن يدلو عنه الغشاوة والران الذي عليه حتى يكون قلبا حيا عامرا بالتقوى وبالتقوى والإيمان يستعظم المعصية ولو كانت من الصغائر كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لا تحقرن من الذنوب أقلها إن القليل إلى القليل كثير فيا من استمتع باستماع المعازف والأغاني ويعنس قلبه بمشاهدة المسلسلات وهو سائم تب إلى الله واستغفره فإن الله غفور رحيم يتوب على من تاب وأناب ألم يطل قول الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا عباد الله إن سهولة الوصول إلى الحرام لا يسوغ اقترافه ذلك أن الحرام ذلك أن الحرام حرام ولو فرش طريقه بالورد ولو أطر جوه بالمسك ومهما دعتك نفسك إلى معصية فضمها بزمام الشر وقل لها يا نفس ما في المعصية خير فإن, فإن لذتها قصيرة وندامتها طويلة قل لها يا نفس انظري لعظمة الله فأطيئيه ولا تعصينه فإن النجاة في طاعته والخسارة والحسرة والندامة في معصيته قال الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض فوق أرض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحسى عباد الله بعض الناس يقع في المعاصي ثم يعصي ويعصي ولا يتوب استهانة بالمعصية واغترارا بإمهال الله سبحانه وتعالى عليه قال ابن الجوزي عليه رحمة الله واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب فإن العقوبة تتأخر ومن أعظم العقوبة ألا يحس إنسان بها وكتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى إلى مسلمة بن مخلد عليه رحمة الله سلام عليك أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى حب حببه إلى عباده وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله فإذا أبغضه سبحانه وتعالى بغضه إلى عباده قال ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله ومن أقوبة الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ونما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى ذات تتوناني أكم وتقبع من مهمنتي ita ce iyakun ba mu haƙirati zunub a hirɗinku a hirɗinmu gaba ɗaya da rena ƙanana ƙananan zunubai zunuban da ake ganin su ba komai ba ne zunuban da muke rayuwa da su wanda muke kaiwa da komowa a cikinsu a rana ɗaya mutum yakan zakke wa adadi mai yawa ba tare da ya sani ba irin waɗannan zunubai wasu ɗauka suke ma ba wani abu ba ne kamar kawai cikon lokaci ne kamar abu ne kawai da ya zama dole a rayuwarka inda kana so ka tsira sai ka yi shi to yan uwa lallai irin waɗannan zinubai abubuwa ne masu matuƙar haɗari a rayuwarka a matsayinka na musulmi kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala lallai yan uwa na musulmi mu sani cewa dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi ya saukar da shari'a wajen haramcinsa wajibi ne akan kowanne daga cikin musulmi ya nisance shi kada kuma ya rena shi ya kankanta shi a idansa saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa lallai duk abin da na hane ku daga gare shi fajita ne buhu ku nisance shi ku hannu daga shi gaba ɗaya amma abin da na umarce ku da shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ku aikata shi ku zo da shi gwargwadon ikonku malamai suka ce wannan gaba babban abin da ya kamata kowa ya sa ido a kan sai lura da shi shine faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk abin da na hane ku annabi ya ce ku hannu daga gare shi gaba ɗaya babu zaɓi a ciki idan aka ce abu kaza babu kyau kada ka yi shi to duk abin nan ake so ka nisanta daga gare shi ka bar shi amma ku kalli gaba ta gaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce amma abin da na umarce ku ku zo da shi gwargwadon ikonku saboda ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya shi sa idan umarni ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kai gwargwadon ikonka abin da yafi karfinka ya tsallake tsakaka Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka amma hanifa in dai hani ne kowanne iri ne da Allah ya ce ka hani daga gare shi Allah ya san zaka iya hanwa shi sa ce ka bar shi shi sa babu zaɓi a hani a ce ka ce bar abu kaza zan iya hanwa daga gare shi abu kaza ko ba zan iya ba dole sai nayi babu wannan gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma na haitukum anhu abinda duk na hane ku daga gare shi fajitanibuhu ku nisance shi gaba ɗaya wannan hadisi yan uwa imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi daga hadisin sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda haka nan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗa yace iyyakum wa muhaqirati dhunubi ina gargadinku ku ina ka ku ina jan hankalinku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa muhaqqirati dhunubi da kanana kananan zulmi da kuke renawa zunuban da muke kallon su ba komai bane zunuban da muke kallon su ai abubuwa ne kawai na cikon hira abubuwa ne kawai da idan kana so ka rayuwar da ya kamata sai ka aikata su annabi ya ce ahir ɗinku da su ina gargaɗinku ina ka ku daga su annabi ya ce fa inna ma masalu muhaqqirati dhunub kwatankwacin irin waɗannan zunubai da kuke renawa in kana so ka gane misalin su su ne ka ƙaumin nazalu fi batni wadi kamar wasu mutane ne da tafiya ta haɗa su suna ayari ko karafka suka sauka a wani wadi a wani kwari don ya da zango kafin kuma su ci gaba su miƙa su nufi inda suka dosa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa jaa zabi'udi wa jaa zabi'udi sai ɗaya je ya zo da kara guda ɗaya kawai ko ka ce ice kwalli ɗaya sai a ce masa ka je ka kawo ice ɗaya kawai ake bukata saboda haka sai ya shiga cikin daji zai ɗauko kara ko ice guda ɗaya wannan ma ya tasa hanyar ya je ya samo ice ko kara guda ɗaya wannan ma ya tasa hanyar ya je ya samo ice guda ɗaya ko kara guda ɗaya dukkaninsu babu wanda ya samo kara da ya wuce guda ɗaya kowanne ɗaya ya samo ka kaddara su su goma ne ko su su ishirin lokacin da mutum ishirin suka je suka samo itatuwa guda ɗai ɗai guda ishirin ice ya zama nau kenan ya zama guda ishirin ice guda ɗaya da wahala ya iya hura wuta a dafa abinci ko a jiɗimi amma itatuwa guda ishirin fa za su dafa maka wuta za su hura maka wuta ka jiɗimi za su yi maka duk wani abin da kake so ka yi da wuta idan ya kai ishirin haka al'amarin yake annabi ce hatta an bazu khubzatahum har su samu adadin itatuwan da zai ishe su su gasa gurasa su da shi kowa ya samu ya ci wanda kowa guda ɗaya ya samu amma ya ishe su idan aka haɗa su gaba ɗaya a waje ɗaya ya yi yawan da za su hura wuta da shi su ɗora girki su gasa gurasa su kowa ya ci ya ƙoshi ya gode wa Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa inna muhaqqirati dhunub haƙiƙa waɗannan laifuffuka da muke renawa mata yi ukhadu biha sahibuha duk lokacin da bawa yayi ta aikata su baya ankara yayi wancan karamin zanubin yayi wancan ya zakkiyo wancan yayi wannan annabi yace to bai ankara ba sai dai tsince shi sun halaka shi gaba daya yadda kaga waɗannan mutane kowa zai je ya ɗauko kara guda ɗaya daga ƙarshe suka tara karare da yawa to haka kake zuwa ka ɗauko ƙananan ƙananan zunubai ka tara su a zuciyarka da yawa baka sani ba lokacin da za su taru kuma su zamto babban zunubi wannan baka ankara ba shi sa malamai suke cewa shi zunubi in dai da tuba to babu matsala amma zunubi in dai babu tuba to shi yakan juye ya zama babba Allah madaukakin sarki kiyaye wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi malam Albani ya ce hadisi ne ingantacce lalle ƴan uwan mu sani ce ba mu sani cewa shi zunubi akan yi wa bawa hisabi da shi komai kankanta zunubin kai ko da ya kasance kamar kwaye zarra ne kwaye zarra shine kamar kwayar komayya irin haske da yake shigowa cikin taga irin kwayan ƴaƴan ranar nan ƴan mutsi-mutsi waɗanda su ake ce musu kwayar komayya to ko kamar sa laifi yake idan mutum ya ce Allah ya masa hisabi a kansa shi sa Allah subhanahu wataala ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata wani aiki na alkhairi ko da kwatankwacin kwayar zarra ne Allah ya ce zai gan shi ranar tashin alƙiyama sai an masa hisabi a kansa wa man ya'mal mithqala dharratan sharran yarahu haka nan wanda duk ya aikata wani aiki wanda yake na sharri daidai da kwayar zarra na sharri Allah subhanahu wata'ala ya ce zai gan shi ranar tashin alƙiyama lokacin da kai ka aikata aikin ka manta da shi ka ci gaba da harkokinka ba ma ka kawo shi a cikin zuciyarka sai ka je gaban Allah subhanahu wataala sai ka ga ire-irensa da yawa an fito maka da su Allah ya kiyaye dan uwana musulmi lallai abinda ake kira laifuffukan da muke renawa shine duk wani laifi da ma'abocinsa zai aikata shi ya bai aikata komai ba shine duk wani laifi da ma'abocinsa zai aikata shi ya ji a zuciyarsa ya rena shi wannan ba wani laifin kirki ba ne to wannan shi ake kira karamin laifi shi ake kira laifin da ake renawa duk wani laifin da ma'abocinsa zai aikata shi ya ji shi wannan laifin ba wani abu ba ne to ya shiga ciki wannan hadisin da muka kawo yanzu wannan laifin ya shiga cikinsa lallai yan uwa masu albarka kowa ya kalli kansa da kansa ya yi duba na tsanaki ya kalli laifukan da yake aikatawa wanda yake rena su yake kallon ba komai ba ne su saboda irin waɗannan laifuffukan idan suka tattaru suka haɗan masa to lokacin da za su halakar da shi bai ankara ba lokacin da za su halakar da shi bai sani ba matukar bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ya nemi gafara game da laifuffukan da yake aikatawa lalle kowa idan ya tashi aikata laifi kada ya kalli karkantar laifin da zai aikata a'a kalli girma da matsayin wanda ya hana laifin a cikin zuciyarka ba wai kankantar laifin ya kamata ka kalla ba a'a waye sai kada ai laifin shine Allah subhanahu wata'ala to ya matsayin Allah subhanahu wata'ala yake a cikin zuciyarka shine abin da ya kamata ka kalla in dai zaka kalli matsayin Allah da girman Allah ba za ka aikata laifi ba amma inda za ka nuna kallon laifin kawai ai wannan magana ce na faɗa ai ƙarye ƙarye ce kawai e cewa ne ba na nan alhali ina nan cewa ne gani nan alhali ban taho ba cewa ne kaza irin waɗannan abubuwa da muke kallon su ƙanana ƙananan abubuwa kada ka kalli ƙanƙantan abin da ka yi kalli wanda ka saba wa ɗin yan uwana masu albarka me ya samu su daga cikinmu za ka ga suna wasa da salloli na farilla alhali suna cikin azumi za ka ga mutum azumi yake amma ba zai tashi je yi sallah ba sai lokacin sallah ya wuce saboda yana kasuwanci ko saboda tana aikin gida ko saboda yana wani aiki da ya shafi rayuwarsa yana ji za a kiran sallah limami ya shiga sallah a tada ikama a tada sallah duk a kunnensa a yi a gama yana cikin harkokinsa kuma da azumi a bakinsa har a yi a gama bai tashi ba sai shi ya gama abin da yake yi tsaf sannan sai zai tashi kuma ya ba Allah madaukakin sarki nasa lokacin wanda ya ga dama kuma ba wanda Allah yake so ba wannan gani gani yake ai ba komai bane tunda shi ya riga yayi sallar ai matsalar kawai a ce mutum bai sallah ba tunda yayi ai shikenan ko shakka ba mu dan uwa wannan rudi ne da yaudara da shaitan yake maka ko da kayi sallar akwai yadda Allah subhanahu wataala ya bukata kai sallar shine kayi ta akan lokacinta a cikin mutane rashin yin ta akan lokacinta rashin yin ta a cikin mutane wannan ba karamin laifi bane da me yasa wasu daga cikin yan uwa zaka ga suna a rena abubuwa na haramun ko dai na magana ko wani aiki alhali suna azumi mutum da azumi a bakinsa amma duk magana da ta fito daga bakinsa zai faɗa babu ruwansa zai yi giba zai ɗura ashar zai yi zagi zai yi gulma duk abin da shari'a ta ce ba ta so kafin azumi yanzu shi babu ransa ko da daina azumi zai ci gaba da yi ya manta wata ne da ake ciki na musamman wanda duk wani abin da mutum ya saba yi mara kyau so ake zubar da shi ya zubar da makamansa ya koma ga Allah subhanahu wataala domin ya samu abin da ake samu a cikin wata saboda haka da yawa daga cikin mu sai kaga ba sa daukar irin waɗannan abubuwan da muhimmanci sai kaga mutum azumi yake amma shine kibce shine ya fice shine zinde shine cutar da mutane da harshen sa shine cutar da makusantansa shine cutar da makotansa shine cutar da duk wanda yake rayuwa da su duk wanda suke tare da shi ba sa jin daɗin mu'amala da shi sawa'un da azumi ne ko ba da azumi bane sai ka rasa wannan to wannan irin azumi yake yi shin irin waɗannan ba sa tuna faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah subhanahu wata'ala ya ce ma yalfizu min qawlin babu wani farici da ɗan adam zai yi face akwai mala'ika raqibun atidun da ya kiyaye yake tare da shi ko da yaushe yake rubuta wannan abu zai kuma taskance shi wanda zai same shi a gaban Allah subhanahu wata'ala haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa inna alaikum alhafizin lalle akwai masu kiyayewa a tattare da ku duk abin da kuka yi akwai mala'ikun da suke tattare da ku kiraman masu karamci ne katibina masu kuma rubuta abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala yace ya'lamuna ma taf'aluna sana sana duk abin da kuke aikatawa babu wani abin da kuke da yake buya a gare su mutum baya tana irin wannan lokacin da yake aikata abin da yake aikatawa lokacin da yake sakaci da abin da yake sakaci lokacin da yake aikata zanubin da yake gani ba komai bane dan uwana masu albarka zaka ga azumi ake yanzu amma abin mamaki abin da zai dore maka kai sai ka ga duk abubuwan da ake ta yi na ibada don neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wallahi da yawa daga cikin wasu daga cikin jama'a babu ruwansu da shi babu ruwansu da shi a lokacin da wasu suka duku ba suke ta karatun alkur'ani yanzu in ka je ka binciki wani mai himmar mai kwazo sai ka samu ya kusa soke alkur'ani ko kuma ya yi sauka daya a cikin kwana biyar din nan wani zaka samu tun da aka fara azumin nan sallar tarawihi guda ɗaya bata taɓa kwace masa ba sallolin na filfili duk abin da zai nemi kusanci ga Allah madaukakin sarki shi yake yi amma yan uwa daga cikin mutanen akwai wanda wallahi babu ruwansa bambancinsa da lokacin da bai azumi shine kawai yanzu baya cin abinci wannan tarawihin da za a zo a yi bayan sallar isha'i minti talatin minti arba'in an daɗe ana wannan sallar kaga awa ɗaya ce an yi an gama amma za ka je ka samu mutane hira kawai suke yi labari suke yi babu abin da suke yi ba abin da zai amfane su a duniya ba ballantana a lahira hira kawai ake ba za kuma a je a yi sallar ba idan an gama hira kuma za a tashi a wani wajen shi kenan wani zai ce maka a'a to dole ne ai ba wajibi ba ce gaskiya ne ba wajibi ba ce to amma kai wanda irin ba gidaje ne da shaɗan yake rena maka hankali me yasa ka bari shaɗan yake rena maka hankali abubuwa ne abubuwa nawa ne wanda ba wajibi ba ne kake mai da hankali akan su kake yi nawa ne yanzu ta hirar da ka zauna kake ka je kai sallah ita wajibi ce akan ka labarin da kake tattaunawa da kake da baka je kai sallah ba ita shi wajibi ne akan ka yanzu barin baga muku misali idan da za a ce a bayan layi a inda suke hiran nan ko inda suke majalisin nan nasu na hira a ce ga wani waje can an yi layi ana raba naira dubu goma goma dubu goma goma kawai a ce layi kawai zaka je kai babu turereniya babu hargitsi a wajen kawai da ka je ka shiga layi za a biyo wajen ka a baka zai ce ba dole bane ba zan je in karba ba ko shakka ba ba za ka same shi daga cikin tsawa wanda ba zai je je karba shine na farko farko a tashi yaje to amma me yasa shi dan yake rena maka hankali dan abin da zaka dace a gaban Allah ran tashin alkiyama ne zai ga maka cewa ba dole bane ka zauna ka kinsa lalle yan uwa wallahi wannan ba karamin asara bane ba karamin asara bane mutum yake yi Allah madaukakin sarki ya baka ararrai ya raya ka zuwa wannan wata mai albarka amma irin waɗannan damammaki su rinka wuce ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu annabi kira da aminci su ƙara tabbata a garshe da gaya mana cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa wal jahala falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu annabi kira da aminci su ƙara tabbata a garshe ce wanda duk ya kasance yana azumi amma ba zai iya daina faɗin ƙarya ba ba zai kuma iya daina aiki da ƙarya ba malamai suka ce al'amala bihi shine dukkan wani aiki na sabo mutum ba zai iya daina shi ba annabi ce to Allah ba shi da buƙatar ya daina cin abincinsa ko ya daina shan abin san sha Allah ba shi da buƙatar wannan abin nufi dole ne sai ya yi azumin amma ba shi da ladan komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala so haka ba ƙaramin illa bane kake wa kanka lokacin da kake azumi abubuwan da ka saba yi na tattaunawa game da mutuncin mutane baka daina shi ba baka daina gulman mutane ba baka daina shiga haƙƙinsu ba baka daina shiga mutuncinsu ba baka daina zage-zage ba baka daina cuta ba baka daina algus ba duk irin waɗannan abubuwa ka sani cewa azumin da kake yi ba shi da wani amfani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce ba shi da amfani kwata-kwata ka daina ci ko ka daina sha wannan hadisi ɗan uwana masu albarka imam al-bukhari ya rawaito shi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' da yawa daga cikin masu azumi ba shi da komai ko ba su da komai daga cikin abin da suka yi azumin su annabi ce sai dai yunwa kawai haka annabi ya faɗa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju yawa yawan masu azumi idan ka je ka bincike su babu abin da suke samu na ladan azumin su sai yunwa kawai babban abin da za su iya dorawa shine ba su ta abinci ba daga bullowar alfajir zuwa faduwar rana shine abin da za su iya faɗa amma ladan azumi falalan mai azumi abin da aka tana dawa mai azumi wannan ba su da rabo a cikinsa saboda ba su kiyaye mutunci da shar'in da ake kiyawa idan ana azumi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce haka nan da yawa daga cikin masu sallah masu tsayuwar dare masu qiyamul layli ko tarawihi zaka samu ba su da komai a cikin ladan wannan tsayuwar tasu sai raya dare kawai sai kashe bacci da suke wa idan su sun zauna ne kawai ba su yi bacci ba amma ladan qiyamul layli ba su da shi me dalili saboda ba su yi sallar su dan Allah ba sun yi ne dan a ce sun yi sun yi ne dan a gani sun yi ne dan a ce suna cikin masu kiyamun laili a cikin unguwa wannan hadisi shi ma imamu nisa'i ya fitar da shi da ibn maja ya ku uwana masu albarka lallai mu kasance daga cikin bayan Allah masu tsoron duk wani zunubi da yake saba wa Allah subhanahu wata'ala ne kada mu kasance daga cikin masu rena zunubi wannan zunubin ko karami ne ko babba duk lokacin da zunubi ya zamto karami kuma mai aikata shi yake ganin kankantarsa a cikin zuciyarsa to a lokacin kuma zunubin yake zama katoto a wajen Allah subhanahu wataala duk lokacin da kai kake ganin kankantar wani zunubi ka aikata shi ka ji baka yi komai ba a lokacin zunubin kuma yake girmama ya zama babba a wajensa subhanahu wataala ɗaya daga cikin magabata Muhammad ibn al-Munkadir Allah ya masa rahama lokacin da mutuwa ta zo masa wanda suke tare da shi suka ga sai kuka yake ta yana ta kuka an san mutum ne mai juriya babban mutum ne mai tsoron Allah sai ake tambayarsa me yasa ka kuka haka irin wannan kuka haka me yasa ka kuka sai sai musu wallahi ma abki li dhanbin a'lamu anni qad ataytuhu yace wallahi ba ina kuka bane dan wani zunubi da na san na aikata shi a'a ba wannan ne damuwata ba yace walakin ni akhafu an akuna aznabtu zamban yace babban damuwa ta da tashin hankali na shine ina jin tsoro kada ya kasance na aikata wani zunubi ni a karan kaina hasibtuhu hayyinan wanda nake tsammanin zunubin dan kadan ne dan karami ne in dauke shi a matsayin ba komai ba yace wa huwa inda Allah azim amma kuma wajen Allah babban yace wannan shine abin da yasa ni kuka kada ya kasance na aikata zunubi na wuce wajen ban yi istighfari ba ban ɗauka abin da na aikata ya kai girman haka ba amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi a matsayin babba sai na ji Allah zai kama ni da shi sai wannan shine babbar damuwata shi sa nake wannan kuka lallai wana masu albarka duk lokacin da mutum yake saban Allah yake aikata wani aiki karami ne ko babba ya ji zuciyarsa ba ta raɗaɗi ba ta jin zafi ba ta jin rashin kwanciyar hankali a cikinta to lallai wannan ya je ya duba imaninsa falyatafaqqad qalbahu ya je ya duba zuciyarsa ya ga anya akwai matsala a cikin wannan zuciyar tasa mumini shi yadda yake shine ba a ce mumini kwata kwata baya yin sabo ba a'a mumini yakan iya yin sabo yakan iya yin abin da ba daidai ba amma kuma ka'idar mumini shine duk lokacin da ya sabo ransa bayan yayi saban ransa zai ji ya kasa kwanciya hankalinsa zai ji ya kasa nutsuwa ya rasa inda zai sa kansa to duk lokacin da kai sabo ka ji haka to wannan alama ce ta akwai imani a cikin zuciyarka amma mutum ya sabo ya zunubi kaga yana munna yana jin daɗi yana marmarin ƙara komawa cikin wannan zunubin wallahi ƴan uwa akwai matsala wannan babba a cikin zuciyar mutum akwai matsala babba a cikin zuciyar mutum wannan akwai alamun zuciyar mutum ta fara tsatsa ƴan uwa ka san cewa yadda karfe idan ya daɗe yake yin tsatsa ka san zuciyar mutum haka take tsatsa haka manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah subhanahu wataala ya ce kalla bal ranna ala qulubihim ma kanu yaksibuna annabi Allah subhanahu wataala ya ce bar dai hakika an yi yimki ne an sanya tsatsa ne a cikin zukatansu game da abin da suka sance suna aikatawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da mutum ya aikata wani zunubi guda ɗaya Allah subhanahu wataala zai sa a yi ɗugon baki a cikin zuciyarsa zuciyar mu gaba ɗaya yadda Allah ya halicce ta fara ce tas bai ba'u naqiya haka take fara tas duk lokacin da mutum ya zunubi sai Allah ya sa a ɗaga bakin ɗugo guda ɗaya a cikin zuciyar idan mutum ya istighfar ya koma ga Allah da gaske sai Allah ya sa a share wannan bakin shikenan ya tafi idan ya ƙara yin zunubi za a ƙara yin wannan ɗugon to lokacin da mutum yake ƙananan zunubai yake gani ba komai bane baya tuba annabi ya ce za a ci gaba da ɗaga wannan ɗugon ɗik haka bai an ba sai zuciyarsa ta rine ta zama baƙi ƙirin har sai ya kasance la ya arifu ma'rufan wala yunkir munkara baya iya sanin abin da yake daidai ballantana ya aikata shi ba kuma ya iya gane abin da ba daidai ballantana ya guje shi duk abin da muke mara kyau za ga zuciyarsa ta fa kaiwa zuwa gare shi wata rawaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai zuciyarsa ta kasance kalkuzi mujakkiyar kai ka ce kifaffen kofi ne idan aka samu kofi sai aka kife shi me za ka zuba a cikin sai shiga babu ka samu botiki ka kifa botiki kai ta zuba ruwa a cikinsa me kake yi wannan wauta kake yi saboda duk ruwan da ka zuba a ciki ina zai fita zai to haka zuciyar mutum take zama duk wani alkhairin da ka sani wallahi ba zai shiga cikinta ba haka manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum yake kananan zurbi yake ta yi ana taimaka wannan dogon dik dik dik bai an kara ba sai zuciyar ta zama baki kirin alkhairi ya daina shiga sai sharri kawai shedan ya samu damar da zai dasa kwansa a ciki ya kyankyashe sannan kuma ya tashi ya gaba da harkokinsa a ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye mawaki yake cewa la tahqiranna min adh-dhunubi aqallaha innal qalila ila al qalili kaseer yace kada ku sake ku rena zunubi duk kankantarsa yace kaga kadan a kawo wani kadan din a kawo wani kadan din abin da yake ba su dama su tare su zama babba kenan to haka karamin laifi yake in dai za a rinka yin sa kadan kadan karshe zai zama me zai zama mai yawa yan uwana masu albarka ina wanda yake ɗeba kewa yake jiwa zuciyarsa daɗi yake gani cewa bari ya more da jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kallon fina-finai musalsalat series series da makiya musulunci suke danno mana a cikin watan musulunci shi a ganinsa zai ɗeba kewa ne zai nutsar da zuciyarsa ne don kar azumi ya bashi wahala ina waɗanda su abin da yake musu daɗi a cikin azumi shine su kunna kiɗe-kiɗe su rinƙa ji kuna ina lallai ku tuba ga zuwa ga Allah subhanahu wataala ku bar wancan ayyuka wannan ruɗi ne na shaidan babu abin da yake ɗeba zuciyar mumini kewa ƴan uwa sai ambatan Allah madaukakin sarki babu abin da yake sa mumini wallahi ya samu nutsuwa ya ji daɗi ya rinka jin sa kamar babu abin da yake damunsa a duniya wallahi sai ambatan Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah Allah ce su ne waɗanda suka yi imani kuma suka nutsar da zuciyarsu da ambatan Allah madaukakin sarki Allah ya ce idan kana neman ka san menene yake nutsar da zuciyar mumini shine ambatan Allah daga lokacin da kaga jin kada kada da waƙe-waƙe su ne suke sa ka ji daɗi ka ji hankalinka ya kwanta to wallahi imaninka ya samu matsala daga lokacin da kaga kallon fina-finai na mutanen yamma ko kuma naka na gida su suke sa ka nutsuwa to wallahi ka je ka binciki imaninka duk waɗannan fina-finan da ake kallo za ka ga ba sa kubuta da abin da yake haramun a cikinsu dukkaninsu tun daga wanda ake kira fina-finan hausa har zuwa fina-finan turai dukkaninsu na sha baka muku misali a nan wajen a matsayinka na mai azumi mafi karancin abin da za ka kalla a wasan drama shine za ka kalli mace babu dan kwali a kanta ko ka kalli dantsan hannunta ko ka kalli wata siffa ta jikinta ko ta sa kaya matsatsu wannan mace da ka kalla muharrama ka ce matarka ce wai baka izinin kallanta ko an gaya maka akwai bambanci tsakanin kallon mace a TV da kallanta da kallanta a waje akwai bambanci ne ba wani bambanci daidai yake da ka je ka zauna a layi ka tsira matan mutane ido kai ta kallon su daga je ka bude TV kana kallon wannan wallahi ba bambanci duk ɗaya ne saboda ka sarritse kake wa azumin ka baka sani ba illa kake wa azumin ka baka sani ba ba da wannan ake ɗeba kewa ba lokacin da ka ji azumi ya dame ka ɗauki istighfari kai ta yi ɗauki salatin annabi kai ta yi ɗauki alƙur'ani ka karanta idan ma duk ka gaji ka ɗauko ƙira'a sudais ko shirim ko ɗaya daga cikin wasu wanda kake jin daɗin ƙira'arsa sa ka rinƙa ji bai fi maka wancan ba amma kana azumi kana saban Allah wannan ba daidai bane shin baka ci gargadin da Allah subhanahu wataala yake wa bayansa bane yace mana inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula hakika jinmu da ganinmu da zukatanmu da muke tuntuntuni da ita Allah subhanahu wataala yace dukkanin su ran tashin alƙiyama baban tambaya ne wallahi abin da ka ji sai an tambaye ka abin da ka faɗa sai an tambaye ka abin da ka saurara sai Allah subhanahu ta'ala ya tambaye ka abin da ka gani sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka dan uwana masu albarka di yadda kasancewa aikata zunubi yana da saukin aikatawa ba shi da wahala an sauƙaƙe hanyoyin aikata zunubi to lalle ka kokari ka guje shi akwai wanda za ku ga makiya musulunci ne sun gane lagon musulmi ba sa tashi ba sa tashi danno mana irin waɗannan abubuwa sai lokacin azumi sai lokacin azumi sai ka ji an ce ana sabon series an yi sabon siris na wasan hausa an yi sabon siris na wasan hausa na wasan mutanen turkiya ko mutanen indiya da ake fassara shi da hausa kana ji a lokacin da ake azumi kake neman kusanci da allah maɗaukin sarki a lokacin ake danno maka siris kala kala wai za a ɗebe maka kewa da shi wallahi yan uwa wannan da sisa ce wannan gazu ne alfikiri yaƙi ne na tunaninmu da ake yi wanda abin takaici kuma mun karɓe shi hannu biyu mun karɓe shi hannu biyu mu ji tsoron Allah mu kaucewa irin waɗannan abubuwa wannan wata ne mai alfafa mai tsada ka ji tsoron Allah ka kiyaye wa Allah madaukakin sarki alfarma wannan wata kada mu rinka kutsawa cikin abubuwan da ba su kamata ba dan uwana masu albarka wani mawaki yana cewa khalli dhunuba saghiraha ka kyale zunubai ka guje su karaminta wa kabiraha da babbansa zaka tuka yace wannan shine tsoron Allah wasna kamashin fauka ardi shauki ka yi tafiya kamar wanda yake tafiya a ƙasar da duk inda yake takawa ƙaya ce a ce duk masallacin an zuba maka ƙaya an ce kuma sai ka je ka dawo wata irin tafiya za ka yi tafiya ta kaka tsantsan sai ka duba ka hanga kaga inda zaka sa kafa gaba ƙaya sannan sai ka sa haka ake so mumini ya zamto duk inda zaka sa kafarka a wajen kaga Allah ya yarda da sa kafarka a wajen ko bai yarda ba duk abin da zaka faɗa Allah ya yarda ka faɗa ko bai ko bai yarda ba duk abin da zaka gani Allah ya yarda ka gani ko haka ake so mumini ya zama yace yahzaru ma yara yana kiyaye abin da duk yake gani la tahqiranna saghiratan kada ka rinka rena kanana kananan zunubai innal jibala min alhasa yace kaga tarin dutse katan dutse da kake ganin sa dale da goron dutse asalin ta tare ne daga ƙasa ai karama wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo su saru suka zama dale da goron dutse to kai ma zunuban ka ta zama in baka wasa ba Allah subhanahu wataala ya shirye da mu dan uwa masu albarka da yawa daga cikin mu sukan yi sabo su yi sabo su ƙara yin sabo ba za su tuba ba babban dalilin su shine laifin da suke ba wani laifi ne na kirki ba babban dalilin su shine suna ruɗuwa da lafiya da Allah madaukakin sarki ya ba su shedan yana musu taswifi yana gaya musu cewa ci gaba da gashinka ci gaba da abin da za ka yi akwai gobe akwai jibi matashi da ke akwai sarar rayuwa shedan yana musu taswifi eh saufa a tubu saufa a tubu da sanni zan tuba da sanni zan tuba shaɗan yana ce musu haka mutum ba zai ankara ba sai ya tsinci kansa tsakankanin gefen kabari guda biyu ana zuba masa ƙasa sannan mutum zai farga ya gane lallai ya yi abin da babu lokacin dawa kuma ya gyara babban malam ibn al-jauzi Allah ya masa rama yana cewa ka sani mafi girman jarraba da Allah subhanahu wata'ala zai wa mutum shine mutum ya rudu da lafiyar da yake da ita mutum ya rudu da lafiyar da yake da ita yana saba wa Allah ga tunda ina da lafiya ai shikenan babu matsala laifi na insha Allah ta'ala nan gaba zan tuba zan gyara kuma ai ma Allah madaukakin sarki bai kama ni da shi ba babu wanda ya san nayi malamai suka ce Allah madaukakin sarki yakan wa mutum talalatin a duniya ya laifi shekara daya shekara biyu shekara uku wani lokacin sai kai laifi shekara goma nan baya sai yanzu sai Allah madaukakin sarki ya kama ka da zunubin haka malamai suka ce laifin da ka yi shi shekara goma sai yanzu tasirin laifin yake yake bayyana a cikin abuka baka san me kai ba kaga duk abubuwan ka sun lalace abubuwan ka sun tabarbare komai naka ya kasa kyau sai kaga kana bin Allah yadda ya kamata sallar nafila kana yi sallar farilla kana yi a cikin jami'i kana kyautata wa iyaye komai kana yi ka rasa me matsalar amma duk abin da ka rike sai ya lalace duk inda ka sa gaba sai ga abin babu kyau me dalili kai wani laifi ne wa Allah subhanahu wataala tun a baya yanzu Allah yake kama ka da laifin Allah yana jinkirta wa mutane laifi su yi lokacin kamu yana nan Allah ya samu dace babban malam ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa daga cikin ukubar zunubi shine zunubi yana tafiyar da ni'imar da Allah madaukakin sarki yau mutum yana kuma sanyawa duk wata azaba da mutum baya so ta kama mutum ta kama shi yake cewa fa ma zalat anil abdi ni'matun wata ni'ima bata taba gushewa daga wani bawa ba illa bi zambin face sai da wani zunubi da ya aikata hakanan wata hukuma bata taba afkawa mutum ba shi ma zaka ga sai da wani zunubi da ya aikata shi yasa sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa da yake cewa ma nazala bala'un illa bi zambin bala'i bai taba soka ba sai da wani zunubi da aka aikata wala rufi'a bala'i kuma bai taba daukewa ba Allah madaukakin sarki ya dauke shi ga ma'abocinsa face sai da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya bamu ikon tuba daga dukkanin zunubanmu ya yafe mana kurakuran wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda muka yi a fili da wanda muka yi a boye Allah subhanahu wataala ya samu dace daga cikin wanda za su dace a wannan wata mai albarka Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila as-salati yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن